بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da wannan yammaci na ranar juma'a 17 ga watan Zulhijja shekarar hijira 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam wanda ya dace da lissafin 12 13 ne wannan 13 ga watan Yuni ga watan June 2025 daga masallacin Darul Hadisi Salafiya da ke Zaria a Nigeria daga ajin munafasul Sheikh Al-Albani lil usul wannan shi ne darasi na goma sha ɗaya insha Allah cikin jirgin darussa na littafin matnu urjuzati uddati talab binadmi manhaji talaqi wa talab wal adab afwan wallafar malam abdullahi ibnu muhammad sufyan al-hakimi Allah ubangiji ya saka mishi da alkhairi wannan littafi yana cikin syllabus ɗinmu na wato ulumu tazkiya wato ilmomi na ladubba na na ilimi insha Allah muna mika ta'aziyya a madadin wannan majalisi da kuma wannan makaranta gaba daya game da rasuwar malam ko Alhaji Awwal mai wake wanda ɗaya daga cikin abokan malam Albani tun na kuruciya Allah ya mai rasuwa kusan kwanaki hudu kenan ya koma kamar haka muna addu'a Allah ubangiji ya gafarta mishi Allah ya mai rahama Allah ya sa mutuwa ta kasance hutu gare shi Allah kuma ya rike masa bayansa Allah ya gafarta mai da shi da sauran musulmi baki da idan ba manta ba mun fara bibiyar matanin wannan waƙe na malam Sufyan al-Hakimi za mu tashi daga inda yake cewa kam khada'an nasa bariqul aglifa wa kam kitabin haqquhu an tutlifa وكل هذا من أوائك الطلب فاجتنبا بني أسباب العطب وإن هذا المنحج استقرأته من كتب العلم ومما اخترته من سير الأئمة الكبار كذاك أفضل كذاك عن أشياخنا الأخيار yace yana magana akan cewa ilimi ba laƙuba bane ilimi wato ba a cewa mutum sheik ko doktor ko prof ko allama ko gwani ko a ɗauko wani ƙatoton suna a same a ce shine ibnu taimiya ibnu hajar zahabi ga sunan yadda mutane suke ganin laushi da sauƙin sawa kansu waɗannan manya-manyan laƙuban to ba shi ne ilimi ba yace ba kuma ziga kai ko wasu su dinga ziga ka ba yace ba kuma yawan rubuce-rubuce ba yace duk waɗannan wajulluhu darbun min at-tazyif yace duk wannan bugi bagiro ne duk wannan yaudara ce da da ainihin wato aikin yan jabu sannan yace walaisa biddi ayatul muzakharafa ba kuma ai ta cika baki ana fada ana maimaitawa ba da haka ba a yusna'u alimun wa zamina safa cika baki da kuri bai mai da mutum malami wanda ke haka kuma ka dauka kai wawa ne bauta tuka ji ya ce ya iya ko ya ce shine magajin wani ko daga shi babu wani to wannan kawai ka kama alama ce yace wa zamina safa dan muka kwana sai ce kam khada'an nasa bariqul aglifa sau da yawa walqiya bariq walqiya da haske na al-aglifa na mazibi na abinda akai packaging kam khada'an nasa sau da yawa haka yakan rudu mutane za a yi packaging wani abu sai da asalin jauharin darajar shi bata kai ba amma packaging din shi ya kara mai daraja ya kara mai tsada al-aglifa ko dai zama jam'i na wato abin nan kenan na aglaf ko ya zama jam'i na gilaf kaman da Allah ya ce suka ce ƙulubuna gulfun ana karantawa dama gulfun ko gulfun ima bidammataini ko bidammatin sun masu kunin in ka ce gulfun gulf shine gida marifi shine packet to jam'in shi shine sai a ce abin nan aglifa ko kuma ka ce gulufun shi kuma shine mai damba guda biyu kenan shine gishawa wani abu da zai hana ka gani sosai suna da alaka da junansu shine daga daga gilaf kenan shi kuma gulufun shine daga gilaf gulfun shine daga ainihin wato aglifa to to akwai abu da yawa wanda packaging ne ke sa a ɗauka wani abin arziki to malanta ma ana mata packaging shi abin da yake nufi kenan kan khada'an nasa bariqul aglifa karka bari gilaf jazakumullahu khairan mazubi ko marfi watin ya sa ka ɗauka abinda ke ciki bai kayaka ba ka ɗauka darajar shi ta kai mutane suna yaudara da yawa a cikin abubuwansu na rayuwa da kuma ma na addini to daga ciki akwai abin nan shine abin nan wato packaging din ko mace ce ta yi wani kwalliya a rasa kamanninta kuma ta je sa kayan da suka wuce matsayin shi a ɗauka ya kai wannan matsayin inda sai an ba da fas za a shiga shi zo kawai ya shige a halin ba gaice shi ba ya ce wa kam kitabin kuma akwai littafi da yawa haƙuhu an tutlifa abin da ya dace da shi shine a ƙona shi a halakar da shi amma sai ka je ka siya kana karantawa baka sani saboda mazubin saboda an kurruta shi wa kullu hadha ce duk waɗannan abubuwan da aka faɗa aka lissafo na abin nan wal ilmu لا يهرب بالألكاب والنفخ بالإطراء والإيجاب كلا ولا بكثرة التعليف دك وأن الرسول سيتشي وكل هذا كقد وأن من أوائك الطلب suna daga cikin tarnaki suna daga cikin matsaloli suna daga cikin dabaibayi na neman ilimi da gaskiya abin da ke mutane dabaibayi a neman ilimi akwai packaging akwai lakabi da ake bi akwai din nan wato san yabo da makamantansu ya ce fastani ban bunayya ya kai ɗan ɗana ka guje ma as babal aqab abubuwan da za su ja halaka al'aqabu shine halaka riɗewa da lalacewa wa inna hadhal manhaj manhaja kai ce kaga wannan manhajin da zan zubo maka shi anan wannan tafarkin na koyan ilimi da zamu bayyana anan istaqra'atu na dimanci karantawa da bincike a kan shi har na gano shi istikra shi ne a ta karanta abu a ta karantawa dimantan karantawa wacce ke fa'idantar da ganewa shi ne alistikra min kutubi da ilimi daga littafai da malamai suke magana a kan ilimi wa min makhtartuhu da kuma abubuwan da na zazzaɓa akwai littafan da dama an yi su don bayani akan manhajin ilimi to malam sufiyar al-hakami ya tsaya ya bi su dikin-dikin ya kai ya kawo sai ta ce mana wannan tataccen bayanin sannan kuma wamin makhtartuhu min siyaril a'immatul kibari da kuma abinda na zazzaba daga cikin tarihin manyan malamai mun sha magana akan muhimmancin karan tarihin malamai tun daga sahabbai da tabi'ai da na bayan su ira wanda aka samu a cikin sirr labin nubala cikin hiyatul auliya cikin tarihu bagdad da ire-iren su a cikin wannan tarihohin za ka ga wato irin ƙoƙarin malamai wajen nema da ladabinsu sanda suke ɗalibai da manhajinsu wajen koyon karatu wannan daga su ake tato me ya kamata a yi irin abin da gani a cikin tafan musalawar hadith da makamantansu irin su littafin khatibul bagdadi abin nan na ladubban ilimi ga sunan dai mabambanta malam ya ce kazaka min ashiyakhinal akhyari da kuma abin da na gani daga malaman mu zaɓaɓɓu da abin da ya karanto a cikin littattafai na malaman da da kuma abin da ya gani da malaman da ya rayu da su kuma gane su ma ba za a ce a jefar da manhajinsu ba in ka rayu cikin malamai na ƙwarai da suka san abin da suke yi a cikin ɗabi'arsu da rayuwarsu yadda suka rayu da ɗalibansu za ka koyi abubuwa da dama na ladubba thumma afattu ba'dahu bitajriba thumma afattu ba'dahu bitajriba wa man arada kunha shay'in jarraba wa jullu ma awrattuhu min wa jullu ma awrattu min adabi fa innahu la rayba min kitabi tadhkirati as-sami'i lil kinani alayhi tatra rahmatur rahman yace baya ga nan baya ga abinda na karanto daga littafai cikin su al-faqihu wal mutafaqqi cikin tazkiratu cikin littafin Khatib al-Baghdadi mai sunan shi ne ma abin nan al-kifayatu fi ilmi riwaya da ɗayan al-jami li akhlaqir rawi wa adab as-sami irin abin da ya karanto a cikin abin nan littafai ire-iren waɗannan da kuma wanda ya ɗebo daga siratul a'imma tarihin malamai irin su tartibul madarik irin su tarihu madinar bagdad irin su sero alamin nubala irin su da tafi makamantan waɗannan sai ce sannan kuma da abin da ya ɗebo daga gun malamansa da ya rayu da su sai ce da kuma abin da na jarraba my personal experience sun ma'afattu ba da hubit ta jiriba abin da na gwada a aikace a ɗalibta kuma na gwada wa ɗalibai na a aikace a sana'a karantarwa kuma gani akwai abin da idan ka jima kana karantar da hadda alkur'ani ko kana karantar da yara 'yan makaranta 'yan islamiyya ko yara 'yan firamare kai da kanka idan mai observation ne mai tsinkaye ne za ka iya developing wasu dabaru na koyarwa za ka yi developing wasu hanyoyi na sauƙaƙa al'amari ko hanyoyi na gane ƙwarin hada yara abinda watakila baka gan shi agun wani ba dole abu ne da mun san mai yiwuwa ne ko sai ce wa man arada kun hashay'in duk wanda yake so ya kai ga kun alkun huwa jawharu shay'i huwa aslu shay'i huwa ghayatu shay'i huwa nihayatu shay'i haka ce kunha a larabci ana nufin tsantsar abin wanda yake so ya kai ga tsantsar abu ya kai makwararsa jarraba to ya gwada ya gani da abin da kake so ka sanya aikin shi to ka je ka fara koya kawai ka je a yi da kai babu yadda ka ba da labarin abin da baka sani ba bi da ka bar labarin wani abu da baka sani ba sai dai kawai labarin da ila ake cewa labarin kanzan kurege irin shi zaka dinga bayarwa wajillu ma auratuhu auratu min adabi shi duk abin da kaji na kawo a littafin nan wanda ya danganci na dubban ilimi fa innahu la raiba min kitabi tadhkiratu sami'i lil kinani yace babu babu kokonto na cira toshi ne daga littafin تذكرة السامع والمتكلم في أدب في أدب العالم والمتعلم ولفواني يتي للكناني جمالا بدر الدين محمد بن إبراهيم ابن سعد الله ولا كفسر السنة بدر الدين ابن جماعة wanda ya shekara ta 733 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ɗaya daga cikin mai limaman mazhabin shafi'iyya a zamaninsa zamaninsa ɗaya da su ibnu ƙayyim da su zahabi da makamantansu malami ne littafin shi mun karanta shi duk da yake lokacin da aka karanta shi lokacin corona ne irin karatun da ake yi da daga gida ɗin muna da shi mun karanta shi mun sajjala shi za a iya samun shi a inda muke zuba abin nan sarawat ɗinmu na audios akan telegram ko akan website ko makamantansu da kaji ka duba za ka same shi littafi ne mai amfani kwarai da gaske yi magana akan muhimmancin ilimi yi magana akan ladubban ilimi da ladubban zama a makaranta kamar zama a lokacin akwai a zamanin su akwai auqaf hostel da ake yi na dalibai to ladubban zama a tsangaya kenan za a ce yanzu ko da kuma ladubban amfani da kayan makarantar littattafai labirari da sauransu littafi ne mai amfani kwarai da gaske kuma takaitacce ya da kyau dalibai su su amfana da shi to anan ya ciro ya ce alaihi tattara rahmatun rahmani Allah Ubangiji mai rahama ya tunkuɗo mashi rahama da yawa tattara shi ne wato wata bayan wata sun ma'adaftu min siwahu durara li'aqdiha wa lastu ya za munkira lawaziman nafsillati la yaslamu min hamru'un فتقصنا فنقصنا محتم فنقصنا محتم وما ادعيت أنني وفيت ma kuntu abgihi wala addaitu yace thumma adaftu min siwahu durara bayan abin da dauko daga littafin tafkira na Badruddin ibn Jama'a na kuma ƙara wasu tatattun bayanai wasu durar wasu muhim wasu valuable abin nan issues haka li iqdiha gazaran da aka zuba waɗancan kuma ya ɗauko wato ƴaƴan bayanai daga wancan ya tsara su kamar da ake tsara sarka ko carbi ko na abu makamancin haka sai kuma ya ga akwai gibi sai ɗebo su kuma bit ɗin sai ya sai ya ciki yace na na tsara su li iqdiha walastu yaza munkiran munkiran lawaziman nafsin lati la yaslamu min hamru yace bana inkarin abubuwa na ɗan adanci wadda wani mutum bai tsira daga barinsu. Fanaqsuna muhattab na ƙasanmu mu ɗan adam abu ne tabbatacce, saboda haka wa madda aitu annani waffaitu, ma kuntu abgihi wala addaitu, da haka bana cika baki in ce ai na gama ɗari bisa ɗari, abinda ne nufin kawowa na kawo gaba da. Wannan wanda ya kamata ɗalibai ne da su san wannan fa'ida sai ga yaro malam wai ya rubuta jarabawa ya yana musu da kai lecturer wallahi shi ya san kaza zai ci zai ganin na ƙasa tare da shi ana zuwa aka yi maki sai ganshi da 20 over 60 shi kuma yana san ya ce ab saboda rashin rashin gaya wa kai wannan gaskiya fa naqsu na muhattam na ƙasa dan adam abu ne tabbatacci dan adam yana da na ƙasa yana da gazawa yana da hawa yana da mantuwa da sauransu za ka zo kai darasi wani lokaci sai ka tashi maka kuma gida sai ka tuna wata fa'ida da ya kamata ka faɗa maka faɗa ko kuma kawai sai ka tuna wani abu da ka faɗa kuskure ko wani ya tuna maka kuma abin da ka san shi an san ka san shi za ga mutum ya zo ƙwararren malami masani ya zo zai sallah wata, wata, aya ta kubuce mishi ko wata sura ko zai hudu ba wani abu ya kubuce mai wani lokaci za ka zo ma ɗanka ne zai gyara maka wannan duka ɗan adanci ne hatta shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya Allah ne mishi alƙawari sanuqri'uka falatansa sai ce illa ma sha Allah wanda sai ganin istisna'i ne mutasiri wannan hujja ne akan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana iya manta abinda Allah ya so ya mantar da shi kuma da gaske Allah ya mantar da shi wasu abubuwan to wannan ɗan adanci ne saboda ka da abinda ka rubuta ko abinda kake faɗi ko abin da kake magana a kai kasancewa a cikin ma masu sauraron ka waɗanda watakila ka fi su a matakin rayuwa ko ilimi ko shekaru wani na iya cike wani abin da kai baka gani ba kam tarakal awwalu ai lil akhir inji inji suyuti ko so da dama na farko yakan bawwala na baya wata fagara da dai ciki da haka malai yace shi baya idda'i yawa lakinnaha da haka ko ka gana ƙasa karka ji wani abin nan lakin na sai dai ita wannan waƙe jisrun ilal adabi ko da bata zama ita ce za ta kai ka matuƙa ba to ka ɗauka wata gada ce da za ka hau ka kai zuwa ga ladubba tazkiratun li zumarit tullabi kuma ta zama abin tunatarwa ta zama abin da ta dinga tunawa ɗalibai tawagar ɗalibai su dinga amfani da ita suna tuno na dubban da dama ana fatan su kasance sosai wa hadhihi al-adabu min jinsi al-amal bil ilmi tuba liman ash-shar'a amtathal wa hiya awasimu min al-qawasim kal ujbi wal ghururi wat ta'alumi wal qadhi fi an-niyati wal afhami wa adami at-tawqiri lil a'lami yace wa hadhihi al-adabu waɗannan ladubba min jinsi la'amali bil ilmi suna cikin sashen abinda ake nufi da aiki da ilimi kuma dama wannan shine gayar ilimi wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma haka Allah yake shine aiko da wani manzo a cikin wasu mutane da ba su san rubutu da karanta rubutacciyar magana ba Allah ya ce me zai fara musu ya tulu alaihim ayati ya dinga musu tilawar ayoyin Allah za mu koma a tilawa shine karatun da ake aiki da shi in in aka ce tilawa kawai karfin hadda an rage mata ma amma a larabci abinda tilawa take nufi karatu na aiki kuma gani yatlu alaihim ayati kiza ka sa bayan karanta musu alqur'ani suka ce ba sa kamar yadda aka ba da labari ba sa haurawa Abu Abdurrahman Sulaimi ya ce ba sa haura aya goma sai sun yi aiki ci saboda tilawa ce karatunsu da Allah ce watul alaihim naba allazi atana ayatina ba karanta ka karatun ba kawai fahimta da aiki utul ma uhiya ilaika to waɗannan ma'anoni da ake samu daga ma'anar lafazin tilawa ma'anarsu shine karatu tare da aiki Allah ya ce yatlu alaihim ayati sai mene wa yuzakkihim to shine wannan ya koya musu ladabi kar a koya musu karatu ba aiki ba ladabi to gara jahilci ya fi sauki haka ibn haka zahabi ya fada cikin masayilinsa karatu tare da ladabi ake yi da aiki shi ladabin shi ma wani sashe ne na aiki da aka ambaci aka ce zakihim zikrul khas ne bi hukumil am a cikin tilawa akwai ladabi din so da cikin tilawa da ma'anarta na aiki da karatu akwai ladabi to sanan kuma aka kare ware ladabi saboda muhimmancin sa Allah ya ce yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wannan kuma yana nuna istimrariya karatu bai karewa wannan yana daga cikin sa daga cikin da suke bayani a jumlace akan abin nan sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da al'ada al'ummata ta tsayi ne akan waɗannan attilawa wa tazkiya wa istimraru ta'allum kuma duk wanda ya kauce daga wannan waɗannan tarakun guda uku ka kalla sai ka same shi da gibi wanda zai zama sanadiyar halaka ko sanadiyar cutarwa ko zamiya a cikin harka addini da ilimi duk wanda bai aiki da iliminsa kuma bu tazkiya a cikin iliminsa kuma ba istimrariya ukun nan ku rike su jama'a matsayin turaku masu girma game da ilimi at-tilawa bi ma'ana al-amalu bil ilm wa tazkiya bi ma'ana adabul ilm wa yu'allimuhum al-kitaba bi ma'ana al-istimrariyatu fil ilm saboda haka yace su waɗannan ladubban a matsayin wani sashe ne na aiki da ilimi tuba liman liman shar'an tafal alherin Allah ya kai ga wanda ya kokarin yayi aiki da abin da ya sani na shari'a wato da yake aiki da ilimin sa wahaya su waɗannan ladubban awasim sun kasance kariya ne sun kasance wato rigakafi ne minal qawasimi daga abubuwa masu karya gadan baya abubuwa masu lalata ilimi kal'ujubi daga cikin wanda ke lalata ilimi akwai al'uju mutum ya ji cewa shi wani shi wata tsiya ce ya ji cewa shi ya kai wani wani abin lura shi kaza ne kaza yana ambatan kansa yana zuga kanshi ko da bai ambata ba amma a cikin zuciyar shi da kwakwalwar shi da tunanin shi yana ganin shi ba dama ne shi wato ya kai matsayin liyubahiya bihil ulama dan ya dinga jayayya dan ya dinga malamai tinkahu cewa shi ma yayi ilimi shine al-ujbu bi bi sukun al-ujbu wal ghururi da yaudarar kai na ganin kaman ujubu da gurur suna da alaka da juna ko jiji da kai shine al-ujbu mutum ya ga cewa shi fa ya kai ya kai ya kawo kamar yadda ya kwatance da ko a jarabawa ne in ka zama da irin shagen confidence din nan wala bayan da za ka kai ko a kasuwa ne to algurur ruduwa shi gurur yana zuwa ne daga response ɗin mutane idan ya ruɗe ka mutum ya ga ana sauraren shi ana yayin shi yana trending yana mai masu na ɗayan yana da followers irin wannan abin sai ya ruɗe shi ya ɗauka shi wata tsiya ne to shi ne algurur wata alumi da kuma dan na'iya masu nada kansu malanta at-ta'alu shine nadin kai eh ko ko dai kai ka nada kanka alhalin malanta ka bata kai ba ko kuma yan kauyen kusa nada ko an goku irin da ake yanzu musamman azumi ya ce kowa ya goye tafsiri ce ai kai ma zo kaman tafsiri kawai shi kenan mutum ya dardin qur'ani ya ci gaba da yi mishi sara irin na yan kalakatu shine at-ta'alum akwai littafin malam bakar abdullahi abu zaid mai kyau kwarai akan at-ta'alum dan karami haka at-ta'alum shine malanta ta nada kai wal qadhi fi niyyat daga cikin afatu din ha ila akwai al qadhu fi niyyat sukan niyyar mutane saurin cewa wane ba da gaske yake ba wane ba dan Allah yake wane munafiki ne wane ba ba ba sunna yake baka shiga cikin zakatan mutane ka gani ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu zaidu ko kun tsaga kirjinsa mutum ne an zo an kada shi za a yanka shi a filin jihadi ya mutu kafiri kawai ya kalmar shahada zaidu ya ce ƙarya yake eh usama ta dan zaidu yawa usama ya ce ƙarya yake ya ce al'ansari ɗayan shi sai janye baya ya ce fata akhara al'ansariyu ce ni kuma kawai hamasa ta bugai kawai ya ce wallah ƙarya yake ya faɗa ne don ya tsira kawai ya kashe shi kuma ya ji kuma zala sallallahu alaihi aka ba da labari sai da yana daman dama bai musulunta ba sai a rana bayan wannan hadisi so da kan mu yi hankali jama'a da shiga cikin niyoyin mutane shi ai wani ƙarya yake ba dan Allah yake ba ba kaza yake ba riya yake yi so yake a san shi neman followers yake ka ayyana mutum da wannan gaskiya saboda Allah akwai akwai matsala wal afhami da su kan fahimtar mutane fahimta in dai ba taka bace to kawai abin suka ce jahilci ne bid'a ne ƙarya ne son zuciya ne ba kuma fahimta ce akwai ta akwai malaman da suka fare ta ko kuma koda babu malaman suka fare shi wanda ya fade ta yana da hujja da sai fade ta to kar ka zama mai alqadhu fil afhami duk wannan yana daga cikin afat abin da ke hana mutum ya koyi karatu wa adamin tauƙiri lil'alami da rashin sanin girman malamai wa adamin tauƙiri da rashin girmama al'alami malamai mutum ya zama mai raina malamai sawa'un wanda yake zamani da su wanda ake karanta labarai da tarihinsu da littafinsu ba a san darajar malamai ba ba a san darajar na gaba ba mutum bai san darajar wanda ya girme shi ko wanda ya fi shi karatu ko wanda ya fi shi shekaru ba wani ya daga cikin musiba da fitintunin wannan zamani ubangiji Allah ka tsare duk waɗannan abubuwan da ya lissafa wanda za ka gansu ga sanan ƙararar sun yada a cikin mu suna daga cikin abubuwan da suke mene suke jawo wato karayar tattalin ilimi ilimin mutum ya lalace ya sururuce abin ya rasa albarka ya zama karatu irin irin da ake cewa karatu ba sallah sai yawan zagin mala Allah ya kyauta ina ganin bari mu dakata da insha Allah sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum